إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a hilin amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa nuwan Ilyasu bin Abdullah. Yau muna subdu 28 ga wata na shawwal hijira shekara 446 wanda ya dace da 26 ga watan 4,2025 masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira mu a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 90 da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katrogan sez katrogan dizinaf 01 sosan haka masu mu za su iya kira da lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan katrogan 14 32 50 karande masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu a imma a page kita ko ka sa murya sunna da magara ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul hakam maiduguri wannan su ne amma masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya aiko tambaya a lokacin da muke cikin shiri na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai tambaya ta farko ke cewa menene hukuncin sana'a ta kamasho da dillalanci?
To, shi magana kamasho da dillalanci sana'o'i ne guda biyu wanda akan samu barin hanya a kansu. Ba dan asalin ba sana'a ce ba ta da kyau. المسالي دم سمسرة البانينا في سيل البخاري باب إمام البخاري باب السمسرة نا دللنش تو مسألة nan dalilan ya zama kamar wani abin cuwa-cuwa amma inda a ce misali za a ba mutum kaya ne saida hanya biyu ina iya baka kaya na ka saida wannan kaya kaya ne a hannu gida ne kare da abin da yake na saidawa ka saida zan baka kaza a ƙayyade ladan shi da da'awar shi ina ba laifi bane ba haka ana iya cewa ga kaya na na baka farashi jika ɗari abin da ƙara sama na kai kai ka gami haka duk wannan an aka samu jena da mai abin ya amince ba laifi ba kenan matsalar za a yanke abin za a bashin amma bai hana kama wancan ƙari ne sai ka mai ƙari ga da aka saida mace ka ce kaza aka saya shi mai saidawa ka rage wani abubuwa su ne suke yawa cikin abin lokaci ma kuma da ma damfara da cuta a ciki shine matsala abin haka kamasho mutum ka zo da mota kai mai mota ne ya je ya nemo kiliyan ya nemo na motoci ya samu maka kiliyan masu shiga mota a faɗi kuɗin mota ka'idar da aka yi ba cuwa-cuwa ba zai mutum goma ba kuɗin mutum mutum goma baka kudin mutum goma baka kudin mutum uku ko mutum bakwai ko shi da ya rage wannan shine matsala amma in za a yi gaskiya ko ne sana ba ta mantuwa da in za a yi gaskiya gaskiya magana dillalanci da kamasho in za a yi gaskiya ba laifi ba na'am sai mai tambaya ta biyu yake cewa ah, nisabin zakka yake cewa nawa ne kuma yace to idan kudin sun kai daidai huddawa sai ana tsora sati ka hudda sai ka samu wasu kudi za ka gama da su ka hudda ko ko da su Eh, mas'alar misali an kullum muna hanya mai sauki da lokacin da za ka yi tambaya duk inda mutum yake tambayi kudin gram ɗin zinariya Ya- iya zama muna magana nan Nijar ko da magana iya ka je Maradi ko ka je Nigeria ko Libya ko ina ne za ka isa mamancin farashi shi dai abin da ake magana ƙarƙashin maganar aiki da dinar kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade zakka sai ka mallaki 20 dinar kuma to hal alayhi haul ka mallaki dinar 20 kuma shekara ta zagayo ta sami shi ganin shi wannan daga dinar 20 abin da ya gaba sai wannan hajjar mutum kullum zai samu hanyar mutum gane in tambaya ka gane wannan amsa ko na kafa zaka iya kan kawo misali sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dinar 20 an ka mallake shi kuma shekara ta zagayo to ya me dinari ishirin na shara dinari ishirin kin shara dinari guda an tsaya an mai awon lokacin na zamani ko dinarin shari'a guda iya ba da yawanin garam hudu da yanci ishirin na biyar an ga gama garam hudu da yanci ishirin so ishirin zai baka garam tamanin da biyar wannan shine kenan yanzu duk inda kake duk shekara in ta sau tambaya ka farkon zakka sai tambaya a garin su nawa ne kudin farashin garam jika ashirin ne talatin ne nawa ne sai su tamanin da biyar sai samu na sabon zakka kenan a yanzu jika kaza ne wannan shi ne hanya mai sauki to amma da yanzu samu na yanzu muna da sayi ne a kan miliyan biyu da jika ɗari da ishirin da biyar yakan yi sabon anu yakan yi ko lokaci canza wannan shi ne kenan an zaka ta mai lissafi a yanzu miliyan biyu da jika ɗari da ishirin da biyar in su cika kuma iya maganar nisabin nisan zakarka ya kusa sauran sati ka samu su kudi haka kana isa mun sauran sati guda kudin su kuma su su ragu imma asara imma sai musu kaya shi a ka'ida abin da ya sauki kamar da ina kamar albani na mawalla ya kawo masala masu zaka ba a cewa ko na uwa kudi ka yi ranar zakat a gama za ka yi da asalin zan- misali yanzu ina da kudi ina hudu zakka misali a wannan wata na shawwal zan samu kuɗi a hanya ko gobe ko jiya ko yau ma zakata ta yi zan gama wannan kuɗin na shekara da na na yanzu in dai kuɗin asalin na kai zakka zakka kuɗin sun shekara wata kuɗin sai in gama da niji da na yau da na shekaran jiya duk abin da lokacin zakka ya misali yau nake hudda ta 20 da da muka yi sai yanzu da takwas to duk abin da yake hannuna a yanzu kuɗin zan hudda mai zakka da na jiya shekaran jiya da na bara in dai har na shekara da kuɗin zakka wannan shine ana aiki da a yanzu za ka hudda haka yakan yi sauran kwana biyu ko uku ya yi asara ko kuwa ba da gangama ne ba kurin naga wani misali mota hawa ko wani gidan saidawa ina hudu misali ina musamman miliyan goma sai na ga gida na miliyan uku ko miliyan biyar na saya tun da lokacin shi kuma zakata gobe ta ko jibi ko wani sati guda zan sayi wannan gida kuma ban na hudda mai zakka in lokacin zakata zo saboda bai kai ba lokacin zakka wannan shine sauki na musulunci kenan na'am amma mutum nan game da gun zakka na kuma shi da Allah kuma idan ka bar zakka ne amma zakka ba ta hauka ba in dai duk kamar wata sallah nabi ba kuma zakka ba ta hauka ba da abin da na asara na karin kuɗi ne ka samu ƙari ba ce baka huda ban ƙari ne kuma asara ce haka baka huda mata na'am shi kuma wannan yake cewa aure ne zai yi to kuma yarinya babanta yana aiki wajen wanda har- inda ake harkokin modi a nan yake aiki to shi ne ke shakka akan auren wadda kamar ya kasance gidan gashi irin aikin da ake ake ciyar da su to wannan in dai zaka tsamo ta aka taimake ta ka tsamo ta da ta cin arziki an ka taimake ta ina kan santa in dai ka amince da ita na'am ita take an samu an nawa ka samu tun banza kuma ya rashin ya kware na'am inda ka da iman da ka da halin da addinin da ku dota zamu da cin haram shikenan shine abin da kamata na'am eh sai ta kuma wannan take cewa mijinta ta kama yana yana zina shin tana iya kai shi wajen alkali a yi li'ani
to ita dai bata dama ta ce ta gan shi iya zana matsalar in ta ce ta ita akwai mutum da mijin mace in ta ce ta ga mijin ta iya zana ba ɗaya da mijin ta ga mata shi tana zana shi mace in ta zaga mata iya zina za a nema in a wurin shari'a ta musulunci ina shaidinki guda hudu da suka nema suka gani iya iya zina an ba shaidu za a mata la'ani za a mata bulala tamanin don kazafi banda da namiji shi namiji ne in ya tuhumi matar shi yake da kariya ta li'ani ta rantsuwa ta li'ani amma ita kun shaida ba shaida ko za mata bulala tamanin za mata kenan in dai sai ta musulunci amma ta da mata ni ba na san shi
yawwa fara ba amma dai magana ce li'ani ta mata a kurin alƙalin ta mata ka shi ne me yasa shi namiji da za ba shi ita in wani wata yawa ciki an kama ta ɗan shi ne mun da akwai dalili shari'a ta yaba ba mun take ba shi namiji ɗaya ne ya gudu kan ɗan ba shi ba yanzu mamala shi amma mace da mijinta ya ma ba ta kawa ta bata shi ba a takaice da a takaice mace ba ta daman da ɗan daga mijinta ya zace da azar da ɗaya namiji da yake dama ya ce in ji ta zana a ce to ka shi du hudu in ba shi du hudu to ka zo ka yi rantsuwa shi ne da ɗaya kuma ta ma ta yi amma ke wannan ba sa shi rantsuwa kurin ki ka shaida hudu in ba bace ki mun karya kurin kun za bula zaki Allah ta mana na'am wannan shi mutunci na'am amma duk so wani gida na mutane ba san shi kurin in ya zaka kan bare wani ya kai kamun sharaba gida na kwana abubuwa ko ya cuce wannan kitab ki ani ko ya ko sai ki ko ai mana ai huli kurin na'am eh la Allah wa
shi kuma ne ke cewa a hanya suke zama fada haka yake cewa to yana so malam ya gaya mishi ka'idodi na zama kan hanya wanda shara ta annabi yi ya hudu ya hana mu ya kuma zuwa turba annabi ya hana magana ya wanka sabai ka shi zama ka hanya Mm, kuma Allah na rasulullah ina hay majalisuna arsa amma zaman na rasulullah shi to in kun kiya kana bata da majalis in kun kuma kiya kun zamna me kace musu me da sallama na'am kaful aza da me kace da amr bil ma'ruf nahy anil munkar kenan in ka san ka zamna zaka iya kare idan daga ganin in ka ga abun kallo kai ta kallo sai ta bace ran kallo ya bace ka kare idan ka kuma an sallama zaka zaka mu da sallama kuma baka cuta kowa ba kuma wannan abu an an sami zan sharar da suna annabi hudu gurin in ka kare cutarwa da wani baka cutar da kowa ba baka zaka mai sallama kuma zaka rihi idan ka annabi ba dama akan haka a zamana na'am in ka san ka cika haka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am shi kuma wanda ya ce sana'a shi sai da nama shin idan nama ya kwana in mutum ya zo saya sai ya bambanta mai ce ga na jiya ga na yau ko kuma kawai ya ringa gama na sai da yayi a'a kowa sani kan kullum ya algushi boye boye aibu kowa san nama in ya kwana iya canzawa an kuwa ka san akwai canji ba ɗaya bane nama misali kun saka shi akwai sun wurare sai kuma na sun wurare ba akwai daman nama ba daman baka da wani daman ya san amma fi ruwa da kwana da kwana biyu nama kowa sani amma duka zamanin nama zo sai fresh sabon nama ka gama da tsoho bai dace gaskiya dan kuwa san bilan nama anan da ke aje nama da wuya ya kwana ɗaya, kwana biyu bai canza ba da haka game gaskiya idan jan ku akwai wurare kasashe wanda namun dama ba kashe dama baiwa kawo nama da yanka yan sa a firigo a cikin kanu ba lahi bane ba amma inda ake naman fresh daga an yanka a kawo a saida ka kama ka ba mutum na jiya ya kamata ka mishi bayani gaskiya magana Na'am. Bada wata ‘yan wata ke tambayar cewa an mata aure sai aka ta wani yanki. Garin da aka ta mata masu juna biyu da masu shayarwa ko masu azumi. Ta yi shekara ɗaya, ta yi shekara biyu, ta yi shekara uku tana shekara su. Yanzu bayan waɗannan shekaru ta ga kai wannan haka ba zai yi mutum da kullum ko in ma tana da juna biyu ko kuma tana shayarwa. To a dalilin haka sai ta ci gaba da yin azumi yanzu kuma shekaru sun kai ta ma tsufa yanzu shine ke wannan shekarun uku da ta yi na farkon wancan suna take tana cewa ya yi kamata ta yi da su
to wannan yan har da gaske ta kuwa sanin kanta yin sanin kanta a lokacin da kika sha wannan azumi in har tsakani ga Allah kin san azumi bai yiwa gare ki ko kin ɗauka cikin zai hana ki kula ta hana ki wannan in haka da gaske tana akwai fatawa ta biyu da cikin sahabbai ta ganin a ciya kambacin azumi ci ga kai da wannan fatawa ba magana kirama a yanzu amma in kullum kin yin dindin haka ake a garin kina iya biki ba to ana miki wani azumin hakki kokarin rama su a hankali hakki biya su shine tambaya ko amsa wallahi wala dan malam mai tambaya na biyu a, game da abin da ya shafi at-tashahhud yace ya ji wani yana cewa idan ka zo assalamu assalamu alayka ba za a ce assalamu alayka ba sai dai a ce assalamu ala nabi
Mm, ne wannan mas- inganci wannan magana wannan mas'ala ce wadda malamai suke tattauna ta asali akwai ruwa cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ya zo siga tahiya da lafazin hadisi ta yi قلنا نقول السلام عليك أيها النبي والنبي الحي فلما مات قلنا السلام على النبي annabi yana dare jibin wasu sai ce muna ce assalamu alaika a wani yana an Allah wa annabi cikawa sai muka ce assalamu ala nabi wannan shine asalin mas'ala kuma ruwa cikin sahih bukhari daga shi wannan ruwaya hatta hafiz bin hajar ke cewa in dai wannan ruwa ta inganta kenan maimakon da assalamu alaika an nabi sai ta assalamu ala nabi wa wannan shine haka an samu Aisha radiyallahu anha Abi Shayba Aisha radiyallahu anha in tana koya tahiyya in ta zo nan maimakon ce assalamu alaikum annabi ta ce assalamu ala nabi ta kenan wani abu ne wanda ya tabbata a sunna kuma ta cikin sahih bukhari wa ta ina cikin sahih bukhari kenan ba a ce mai assalamu alaikum bai tahiyya amma wannan domin a tahiyya lafazin ibn mas'ud shi mai inganta cikin sigar tahiyya kenan at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكي نهك نكتهيات السلام على النبي أسكر مغنى كده قلنا شينا أو أمسا كان وانا تنبات نعم قولوا رواية تنسير البخاري شين ابن مسلم كتوى نقول السلام عليكم فلما مات قلنا السلام على النبي شتاكون أبو كتبه وصحابي أبدا كابا باب باب النسي كما ابن مسعود
na'am sai wanda mai tambaya ke cewa ana bin shi azumi kuma sai tarki yin sita shawwal to ya yi uku kuma sai lokaci ya ƙure biya da saba har watan ya ƙare to shi ne ke cewa yanzu kawai ya ce to wannan ukun ya maida sa a wanda ake bin shi ko koya
to dan wa lamarin addini ba ne ba ma Allah tuwa tuwa yawa kama hanga tuwa tuwa ne misali ka zo masallaci ka nafila raka biyu raka hudu da ake taka azhar to ta shikenan na mai da ta nafila na mai ta azhar bayan azhar ba yayi lokacin da kai niyya inna ma shin mai mai zalaka cewa inna ma al'amal bin niyyat inna ma kullu ma aiki wannan niyya da kai ta nafila tana nan ka samu da abin da aka baka ɗaya kai biyu uku kai shikenan Allah baka lada ka baka asarar lada don muka maka gashi da bade ko dai ga azumin kana ladan ka amma nafila bata koma bata koma farilla na'am na akwai su maganganu da malamai su malamai suke yanzu kasa kullo ko ra'ayi haka cikin malamai Allah ya gauta wani manyan malamai kan cewa kana da su kasan su tashawal ko mata masu na jinin haila kina da ramuwa kuma kina da su tashawal ya ainiya ta ramuwa da su tashawal duka wannan wani ra'ayi ne na ga ra'ayin baiwa babu hujja akan shi dan tsakanin mutum tsakani da Allah din dai musulmi hewa an sarawa ce ana raka a hudu kayan azawar sai ka zo masallaci sai ka ce a yanzu ni a zahin sallah azawar hadar watin ya yi kan ba mai ce mata yi duba mai ce maka an kai sallah azahar ka gama kaman kara da ratib ne idan zai zai ratib ka hudu kuma sallah azahar to me yasa kai anan kai yarda ba a gama ratib da sallah ta farilla ko ta zaman gaban take to shi ma ba a gama ta zaman da farilla farilla daban ta shaban daban har malami ke cewa wanda ya baka ta baka ce kai ma ba ma rama ba ta yi ba saboda kai ne na fila kai kai ba fila ba kai ba na fila ba yace san haka duk wanda ya ma ne biyu to ba shi ma da azumi ya rama dan bai ne ta rama ta faralla ba ya wata wata jagwal ce eh babu kun bawa babu nasi da sunna kan shi ba kai baka faralla ko na fila ba kai wata abu ba ibada da niyya a ce dai wannan bawan Allah azumin ka da kai baka asara in ka da Allah zai baka ladan bakin abin da kai amma yanzu ka yi niyya ramuwa da take kanka kullum shine magana wallahu a'ala malam ku suna magana ne akan gama wankan janaba da wanda ake gama da wankan abin nan a yi shi zama guda eh shi ma ai ba nasi bane ba karara fahimta ce misali akwai ruwa ta annan abokata da lamsari wanda iya ture wani magana gama wankan janaba da wankan juma'a akwai malamin da suna magana ka abin amma nasi ne fahimta ce to ga fahimta ta zo sai ga nassin sahabi ya saba mata kamar alban cikin tawal mun ke ga magana cewa Abu Qatada al-Asadi ya cikin sahabbai ne ya zo gidan dan shi da Juma'a wannan yaro iya wanka ya zo shi uba ya ce kana wankan Juma'a ne ko na Janaba ya ce in wankan Janaba ne to ka sake na Juma'a bayan shi an ce wannan shi alban ke cewa shine hujja ka nassin sahabbai kan cewa ba a gama wanka bai zama daya tana da janaba haila ta zo za ta yi wankan janaba da jin haila ta zama ta yi ta yi nata irin da abu guda ne shi ne abin da na ce karara wata fahimta ce ta na'am gama kafi na'am shi kuma wannan yake cewa sabkowa yake daga aiki kuma dare yake cikawa to in ya zo ya gaji in ya kwanta ya- ratan sallah asuba yake kuma in ya tashi ran shi ɓace yake to ya ce malai ba shi addu'ar da in ya in ya kwanta kawai zai ringa tashi da asuba ban ita na'am
wannan da ban da tashi kun kwanta da wuri kurin na'am ko ka sa rebe ko mi sadaka na'am ban da za a yi ta- an yi kwan- an yi ta tashi da bacci gaskiya inda an makara Mm, na'am ina makara da ke na'am sai wannan masu magana hanyar nan suka dawo suka ce suna so a male musu bayani kan kafaratul majlis din nan addu'a shin idan sun yi ta suna so a musu bayanin ta kuma hallau a gaya musu fadalarta to fadalar me aka tafi kafatul majalis abinda ke ma akwai yan kurakure na misali an yi wani zama a wani wuri an kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zama a wani wuri bayan karshen zama sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Mm, astaghfiruka wa atubu ilayk mm, annabi ta duwanda ya zama a nuri ya karanta wannan addu'a karshen zama za a gafarta mishi kurakure da ya a wannan wurin amma kaka dauki majalisin ka tsiga ka cika mutunci mutane ka yi da mutane wanda a ce a kurakure da tsakanin kai da Allah kurakure da aka yi a wannan majalisin in kai wannan addu'a karshen zama annabi ce za a gafarta ma kurakuren da kai a wurin da ka zamna ka wannan ta ce karshen ka zo karanta ka san kama ko mai karatu ya kuskure mm, wannan shine magana shi ne min kafata kenan tana ma kafa kafata majalis ke tana kan kare kurakuran da aka yi a wannan majalisin duk an samu duk da ka zama a ƙara hira za ka tashi kai na tsakaninka da Allah amma tsakanin ga Allah muka ci mutunci wani kai kai da wannan gari wani a ce an gashi ai ai maka abin da kai amma abin da kai na kurakuran tsakanin kai da Allah in dai an ƙare zaman ƙarshe za ka tashi kuma ba a so yan wa tashi a zama a tashi babu addu'a gaskiya magana so annabi sallallahu alaihi cewa dole ne zama a wani majalisi ba ambatan Allah ba mu annabi salati annabi ce idan aka kare za ku tashi kuna warin jifta da mal kuna warin dungar jiki wari kuke annabi ce duk wanda zan annabi ku aka ta hira duniya aka kare duniya ta siyasa wai aka kare hira kowa tashi ta hishi to zan ce kai ne baka ji annabi ce kuna wari kamar warin gawar jiki kuma ta ruwa da musamman iya ta sun sun abi dawud duk wanda ya zauna annabi da shi ba ambatan Allah ba annabi salati gobe kiyama sai an gwada mashi wannan majalisi da ya yi. ga majalisin ka ka zamna lokaci ka za ta maka vid a banza ba abin da ka na alkhairi sai ka da dama Mm, to dan uwa idan za a gwada maka zama da kai na dan wata sa'a babu ambatan Allah a gwada maka yi asara ina ga zaman da kai matsi gace aka cin aka yi tawa aka yi tayi da mutane aka yi ta magana banza kaga asara ta yawa haka zaman wannan ana magana ba ka yi wani abu na laifi ba kurin asara da kai da rashin sa ambatan Allah a gwada maka sa aka ta wuce abin da za ka yi nadama mm, ina ga wannan sa'a wani da mutane misali ake maza ne ta haka ai hattara na yin abin da bai dace a majalisi amma in me aka yi da aka tashi abin da ke tsakanin kai da Allah kai wani addu'a tana ma kafara na kurakurai da kai a wani majalisin wallahi a'lam.
na'am sai kuma yake cewa tambaye shi ta biyu yake tashin da gaske ne akwai wata rijiya a Kudus idan ka leka ta baka dawo da hankali kariya ce kun karfin gane gwamnati na'am kariya ce hadda ma wai kuri su wanga je wata rijiya akwai yan babanka ko ɗaya cikin wuta in ka akwai ta yan wuta akwai ta yan aljanna ka je wannan hiddo wannan kwashe-kwashe mutane ne amma ka kwashe na'am kwashe mutane ne ita kuma wannan take cewa sitta shawwal ta fara ta yi biyar to kuma sai jini ya zo mata Eh.
ta ce to ya daga baya in ta kare tana iya yin guda ya kasance shiddan
to shi a nan mutane su shagwal to mun zan kara mata kada zama cikin shagwal ne wannan akwai ba su ganin ma kullum kada yi shi wannan hira ce na'am Allah baka ladan Allah ma ta ma da annabi inna inna mal amalu binniyat Allah baka ladan niyya kini ake alheri Allah baka ladan duki asara dai Mm.
insha Allah Allah zai baka ladan abin da kake niyya kura na'am shi ne kura shi kuma wannan yake cewa nafila idan liman ya zo shin yana iya ida sawa ko kuma kawai cire ya zai
to wannan shi ma duka sun malamai Allah ya ta shiga su asali eh, akwai malamai da sai su ce wani abin malamai suka suka suke cewa akwai masu cewa in ka kulla raka a guda Mm, yaman ya zo ka ci ko ta biyu mm,
me sa baka ce an ce an ce wala tun tudu amma da ko ba ta aikin da muka cire ba in wannan ra'ayi ne ba nasi ba da karara da Allah ko ko da Allah nasi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimat as-salatu fala ta illa lati uqimat ko illa makatuba sun sai musulmi annabi ya ce duk wanda idan aka tada sallah babu sallah wata sallah daban sai wannan wanda aka tada kamata fitarwa ce sai fa farilla kashi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga cewa inda an tada kama babu sallah ta farilla to yanzu kana cikin sallah zaka cire ko zaka cire sai ga ruwa a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani ya samu akwai wata ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi ya shigo masallaci an ta da ya kama shi isko na fila jibin ibn abbas ce annabi ce fa jazabani fa qala atusalli subha arba'an yace annabi huzgo ne yace mun zaka sallah asuba raka hudu ne kaga inda har akwai magana an an ta a cikin ta biyu da annabi ce mace ibn abbas in ka kare in ta ka da ka cikin ta biyu kun ta daga ina sallah shigo ko annabi isko shi kun ta sai huzgo ne ce zaka sallah asuba raka hudu ne tunda an tada an ce an tada farilla babu sallah ta farilla kai fara kana sallah kana sallah an tada farilla kenan zaka sallah sabar ka wudin ce mishi annabi min inkari kuma annabi ta hutta fa jazaba din kusugo ne kaga nan kaga ba dama a zahirin wannan sadi aka ce in ta taba gane ba annabi ce an tada kan babu sallah aka ci goto shi annabi ce ci ko ba kun husgo shi haka wata wata cikin sallah bukhari na gani na sallallahu alaihi wasallam ya asubo wani sahabi a sallar asuba an tada kama ina sallah annabi sai mai magana ba ji abin da gaya mishi ba bayan an kare sallah sabai suka zaɓe shi mai annabi can ba a cewa mini kito an salisu ba a rabarin kun kusa mai da sallah asabar ka hudu haka ce annabi ce mini kito an salisu ba kun kusa mai da sallah asabar kenan mai annabi ya mishi inkari iya na fila bayan an tada sallah ikama an tada ikama yan wa a zahirin nasan hadisi a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da in an tada sallah ta farilla korin ka yanki shi ne ka'ida akwai kamar albanin mawala iya cewa akwai misali idawa sai ina tahiya misali ida ce ina ina sai an tarsa ina tahiya wannan ka ida ce wannan haka ida kun ga shi salama amma kai wata su kai ka shiga wani aiki daban ban ta da kama ba an ce kada kun ga zai kun sai Allah baka lada abin da kai kuma ce wasu wala tumtul amma da ba aikin ka to in wakin ya ma ce wa shi ta bata shi shi ya shi ta baka ka bata aikin ma shi ta bata aikin ka aktabi ba kinin ba bane bana na ra'ayi gaskiya ka ce da annabi sallama ya ce an ta sallar farilla babu sallar babu sallar ita wannan ta farilla ko da ta da kama nan kuma iya ana sallar an ta da kama ya zo ya cire ibn abba ya husgo shi bice bice baka ce ko aka ta bici ba kun ta haka ya sugo ni ga annabi ga sahabi ya ce kuma kuma musa iya iya nafila an ta da kama annabi ya ce za ku sallar asabar ka hudu ne a takaice da gaskiya magana mutum ya bari kurin ya bi liman da baka lada abin da kai kurin
wannan ke tambaya addu'a ina wani wata ka salama kun ce ta kurum salama an kare ne kun ce da kun ka kabili man kurum ka ce da kun kabili man ba ka salama ka salama ba wannan ke tambaya addu'a da ake yi ta kallon madubi
eh ya kwata ta cikin musulmi sun ka man san musa man shi da aka ingancin shi Allah wala sai kuma akwai cikin sun musulmi
sai kuma ne yake cewa a da teloli idan an yi dinki idan an baka kayanka ana gama maka da guntaye ya ce to yanzu ba a gama da guntaye to wannan guntayen da ba a gama shin hakkin mutum ne ba a bashi ba koya ne
to shi akwai mutane akwai guntun da ke ko an baka ba abin zafi da shi kowa sani ko shi mata ilimin abin zai shi zai sa shara me mutane baka su wani adata mutane an san mutane suna musaba kan abubuwa amma yadin da zai wani abu wani amfani babban yaji kamata ya tele ya bashi shiga shi shi kan bar mutum suke magana metir biyar ne ko metir ko da wani metir ne abu ne za a yi amfani shi kai ka ba mutum kan shi shi ya baka ko koyi ba wani ba kamata ka koyi aji abin in dai abu ya amfani ba kamata ka dauka ba
ya ce a tana mashi yau nawa ga watan shawar shirin takwas
sai wani yake cewa shin yana iya yin salatin annabi cikin sujada
shi abin da aka hana shi aka hana abin da aka hana sujada karatun qur'ani ba salati ba na'am ban salati ba wannan sun han salati amma kan ka ce me ya sunna zaka ce na addu'a na wa an ce wa wannan salati shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a ina ke salati ce a tahiyya bayan tahiyya ake shi kiran ka kashi inda yace ai shine mai zai da sunna shikenan ka salati a wajen tahiyya shi ne ka da sunna na'am da abin da ka doyi ya ya shi ci gaba da
cikin sujadar nan dai ana iya cewa ya razaku
ba ya razaku shi ya razaku ai ba ya razaku ya razaku so Allah ne ai ba shi abin da abin da aka hana karanta su karanta Qur'ani ne kuma ko aka kira Allah da ya razaku ai ba ba ta na shi kuma ne ce bashi ake wani shi da yawa malai ba shi addu'a da zai ringa yi Allah warware mishi
to akwai da ta sayyidina ali inda wani mai tambaya akan bashi ya ishe shi sai zan karantar da kai ta addu'a ko da kana da kwatancin bashin dutsen sabiyar girman bashi za ta maka maka biya ita ce zamu zamu mu zamu koya mishi da sayyidina ta Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka na'am lakin da kenan اللهم كفيني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك na'am Allah ka isa mun da halaka ba haram ba Allah ka wadatar Allah ka wadatar da fadalaka ba ta wurinka ba kidan nasan Allah baka fadalar shi ya baka halak a takaice na'am wannan kana iya ta duka wurin addu'a ko cikin ko bayan tahiyya ko cikin sujada ko naka kana iya ta na'am eh Allah ya rore kon ko yin ta. na'am
yauwa sai wanda yake tambaya ke cewa a garin da yake idan gwamnati ta ce a yi azumi ba sa ɗauka to shi kuma ya ce shi yana da fahimta cewa kawai aka ce an ga wata azumin shi zai Mm.
ya ce to yanzu in ya ɗauki azumin wajen ajiya ma gwamnatin yake bi in ta ce ajiye ajiya ke shin wajen sallar idi ya zai yi yana iya barin garin ya je wani gari ya sallar shi ko kuma tsaya zai yi har su yi sallar tukun ya bi su to idi ya ba tun da babu shi ba dole ka je ba ka bala gurin kana tsaye sai ka idi idi malahi ka idi su ba ne ban ka sallar idi Ka ajiye kayan shi.
eh ka aje ka dun baka dama yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bara labari ya tabbata cikin sunan ashabu sunan ruwa ta inganta dai cewa wanda bai samu dama wanda sun dauki azumi na 30 an ga azumi 30 ba ga wata ba a garin Madina sai da la'asar bayan ma la'asar wasu fatake suka zo daga wani gari suka ce ai mu tun a daren jiya mun ga wata wuri kaza magana sallama kai bai ce ba tsamu mai hatara tun an kai mu aida yasa aka yi shela a garin Madina kowa sha ruwa in sai ido ce gobe mu je mu sai mu idi gobe idan mu samu damar yi ba da ku da kai ma mu samu damar idi ba a yawa idan gobe kana zuwa a yi idi da kai shikenan
eh to malam wannan yake tambaya wai dan uwa ne gare su su akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kuma akwai wanda suke uba guda to sai ya rasu amma kuma uwa ce kaɗai gare shi ce wai su wannan yan uwan suna da gado wani yan uwa bai da yara wala to su ne yan yan uwa uwan suwa ya bari uwa ɗaya uba ɗaya bari ko yan uba bari duka to a takaice an akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji guda ɗaya Mhm.
an ba an kalfin zai ci gado in akwai namiji uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya ba da kuma Ah.
kuma zana mata ha ka gane na Shi kuma an akwai uwa ɗaya shi kuma mhm.
ko uwar da ranta in dai akwai uwa ɗaya ya ci gado
akwai uwa da kuma ba a ranta ture shi kuma ba a ture shi wanda wani bai ture shi ka ji amma amma kuma shi bace bacin dukiya gaba daya aka bar shi kadai bacin dukiya gaba dan uba ce dukiya gaba daya dan uba kai mutu barka da kowa ke shi ita dukiya kwashe gaba daya na amma inda san wanda uba dan namiji guda to dan uba bai gado in akwai in akwai uwa daya uba daya Mhm.
haka an akwai misali diya misali da da wata kanwa ko shakikiya shi ba nan uba nan kalifai bacin gado a takaice nan da kawai labarin kun anan dan uba bai gado mataka kuwa da uba da kun mataka akwai namiji a cikin su shikenan kenan malam an ba namiji a cikinsa ne za ba mata nasu kuma aka ba su sulusun su bi- da- wannan sulusai saura ya ya mai kuma dan uba bayan huda ma uwa nata yawa ta uwa tana da suna sudu suna yan uwa tana sudusi ta uwa tana za a bi duka gida shidda misali sai a ba uwa ɗaya cikin shidda yawa eh su ko saura sai a diba an mazara mata ne uwa da uba sai saraba namiji ba mace biyu in akwai uwa ɗaya kuma guda shi- duka shi kadai wannan ba da magana muke ba gaskiya eh daga To sai wannan yake tambace wai zama a harabin masallaci iya da matsala
eh akwai ku shi haram talaci mutu haram ne ta to raba ki duk ɗaya ne dai. a taƙaice raba ki wurin da wurin da aka keɓance don sallah cikin gini ne wani ke inda tare ki da masallaci ya hukuncin masallaci shi wani masallaci salama ya hana a mai da masallaci wurin hira iya cikin alamun tashin kiyana iya cewa zamani zai zuwa mutane za ka mutane a masallaci hilka hilka sun hilka halka ya ce ba su ko ila magana magana duniya ko hirar duniya ce to ka- ka ka zama tare da su kenan wani abu ne ba a mai da masallaci wurin hira da cikin masallacin ringini da kewan an dai hira ce kurum na bi hana mai da masallacin wurin hira ba a nan bi hana hira a masallaci ba kuma sai ma hira da sai ta tantan tantan ma kamar da aka ce kalam nan ya kuna a ta sanar kamar kullu hadaban nar kamar kullu nar hadaban suka ce ko wata ruwaya hadisi wanda bai asali ya shahara mana kan ana rubuta ana rubuta a masallaci magana a masallaci tana cinye magana aikin kwarai kamar da wuta take cinye kara wannan ruwa ba ta da inganci hira a ta kama aka yi magana ta alheri ce mai kyau ce abin da aka hana mai da masallaci wurin hira a matsayi da kwan amma hira ta kama mai kyau ana iya masallaci wata duniya ce inda hira ce ta ba marke ba sai sun sai musulmanu sallallahu alaihi wasallam yana zama ban sallah asuba da sabai an tattaunawa ana dauko magana shahidi ana dariya har ma da dariya yana mutum dariya sabai da ban sallah asuba an tattaunawa abin da aka yi ba ma aka wuce kenan hira a masallaci in ba ta muguwa bace ba ta kama aka yi da zama tallahi amma abin da ke hani mai da masallaci mun hira
na shi wannan yake cewa wai ana bayyana tahiya eh, addu'i da ake na bayan tahiya saboda ya ce kamar a juma wata ran yana ji kamar addu'in da kuke yi yana ji ya ce shi
to tahiya annabi sallallahu ba suna jin ba ibn qiyas sun ji kace kaza annabi ko wani sabi ta yaje kanta kana tahiya duk da asalin tahiya ana ta asirce amma bayyana da annabi yakan ji sabi suka annabi abin da yake faɗi a cikin tahiya sun ja karanta kaza ko sabi ji karanta kaza kenan ba lai bane bayyana amma asalin tahiya asalin ta asirce take ba suke magana amma bayyana da bai zama lai na ka samu lokaci kuma su bale su mai kuro kaji ba kuma kaji ba mai kuro kuma kaji na zamani su gamga mai jin sallah harami har sallah ka al'asar gaman ana bayyana ne jan ne mai kuro ja yake don ka arabi nan sallar sallar saudiya ma zai san mu kurkin jaya ke kai ana sallar asar ko azan kaje kamar kan kan abin da ke karanta inda ka dan motsa shi kun zai dauka amma asali ba ba bayyana ta irin nake bayyana
ita malam kan wannan rabon gadon da shi ma ga wani message wasu kuma rabon gadon ne aka zo da aka zo za a yi sai aka yi kahin a yi rabon akwai wasu sun mutu so sai aka ce a hudda su ya ce wai ana haka na
eh na akwai na ke hudda misali na ke cewa wasu ɗaya ubansa ɗaya gadin martaba guda ce sai mu goma ne uku shiga mu kuma duk martaba guda ce ba su wani basu da basa kuma abin nasa da komi ina hula su su wani sai kai da san saura
in kamar su na ce suna martaba guda wa'annan za su gade su yawa misali wa da wa ba daya kuma shi wancan suka mutum basa diya yawa masu masa magadi kenan suna ana ihu da cikin lissafi ko kai lissafin sun narke a sun can rike cikin tarba Mm, okay.
yau kan da goma sun koma da bakwai misali no.
ko da shida
to wanda yake tambaya wai menene bambancin wai shari'a da hakika
an ka ci hakika akwai mai akwai hakika akwai ƙarya hakika abin da ke tabbas su wannan yan hakika suka zama sabi wannan yan dalila suke magana hakika Mm.
su me suke hakika matsalar wanda suke a bakan dalila su Mm, in suka da wani abu akan shehu mm.
misali sun biya ce No.
za ta bada aljanna ko ta don da bi dan aljanna don ta abubuwan suka No.
wadi suke wani kawucewa suka wadi gaskiya su sauran yan dalilin masu masu wayan Mm, suna magana ba ta ɗauko hankalin mutane no.
sai su ce wannan ƙarya suke ƙarya suke sun ma shehu ƙarya Mm, su kuma abin suke wani a littattafan shehun yake a littattafan su yake ya suke su ne suke kan hakikanin ɗariƙa ta su shi ne matsalar na sun haƙi suna ne hakika su ne hakikanin ɗariƙa haka take a wuce yan wasa da sun misali yanzu dogon sa jawaran mai duk malamin da yake garin na ko Nijar kamar kalubale kan ta jawaran mai kan ta bata a radio bai karanta ta ba ta karanta ba shi ya san littafin da rika suke amma an zaka da mutane mutane suna a ciki akwai akwai ɓanna a ciki zan sa a misali a cikin a cikin misali a rubuta a cikin misali irin magana cewa wanda yawa misali fati misali Mm.
ta yi ibadar mala'iku gaba ɗaya bayan wannan magana ra'ayi dubu shida ko har da kai dubu ɗari shida har ta yi ibadar mala'iku gaba ɗaya da annaba gaba ɗaya a rubuta ke da ciki ba sai da rubuta ka zo kan ta ga mutane Yawa.
tana abubuwan akwai irin abubuwan wannan haka abu da kafirci ma to su in su sai su kaso ne hakika karanta su kuma sun yi imani su ga mutane su kuma in ce masu wayo sun san an ba ba ba bai da hankali ko ba su tsada ba sai su ce wa'annan ƙarya suke to su ke wannan magana hakika da shari'a rigima ce tsakanin yan ɗariƙa guda kai wannan su ce ƙarya suke wannan su ce amun ne gamce gir hakika da hakika wannan abin ya alaka mun an san da mu a cikin cikin tijani ma cikin tijani ya kasa mai sai wani a facebook shi ma ke ce a gaugauce eh ya ce garin da yake aiki ne aka tara shi san kuma m- masallacin da ake sallah yan kala kato ne yana iya bin sallah ko ya sallah shi a gida kai ya sallah ban annabi annabi ta sallah kaman danke su kuma galgo bai sallah ta annabi kai bi sallah Na'am.
kai sallah ka kurin ka shi ka sham salayya sun bi sallah sallah ta gaskiya ta annabi suna suna bige bige ne shi annabi ta sallu kamar atun salli annabi ta sallah kai ban danke sallah shi wannan baron shi baron shi ta annabi inda ya ga da haka ake kashi a garin su kai bi sallah inda ga dama sai kuma na ya ce ko a bari hagu a lokaci ya Allah kai mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah.